الرحيم من الشيطان العليم الرجيم من عبده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته in sha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu kuma da yarda Allah idan muka yi karatun duka ba da yawa za mu je hutu sai Allah a lokacin sarki ya kai mu bayan sallah idan bare da lafiya idan ba manta muna cikin hadisatul iski hadisa abin da ya faru dangane da ayin da aka yi wa uwar mu'minai na ayin da Allah ya tsara mata yarda muna shafi na ɗari biyu da sha takwas mala ya ce wa ha huwa ya ce ha maka jika bi huwa dangane da sha'anin ha aiza bi ma'ana haza يبتلى عليه الهوى وحده annabi alaihi salatu wassalam wato shi a karkarta abubuwan sun nauye a gare shi wa al'adu sun nauye a gare shi don gani da wannan al'amari sai ya ba'atu ila usama ta bin zaid hibbi bin khalid sai ya aika wa usama ta zaid wanda yake masa wesa ne kusa ila qalbihi zuwa ga zuciyarsa wa ya ba'atu ila ali bin abi talib ya kuma aika wa sayyidina ali bin abi talib ibn ammihi shi kuma dan babban sani wa sanadihi kuma shine madogararsa yadda shi ruhu ma yana neman shawara fi khassati amri cikin ibantaccen al'amarinsa fa ma aliyu shi ba sai na ali fa huwa min asabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana da tafassu na annabi alaihi salatu wa sallam wa huwa shadidul hisasiyyati bil mawqif li hadha sabab shine mafi tsananin jin abun dangane da wannan matsayi da kuma wannan al'amari da ya faru yana tsananin jin abu sun ma huwa shadidul hisasiya bil alam kuma shine mafi tsananin jin radadi a cikin jikinsa wal alam da radadi har yau allazi ya tasira bi kalba muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ke ta gangarowa daga zuciya annabi alaihi salatu wasallam wane mutum ibn ammi kuma shine dan bakwan sa dan akwatu abu talib kenan وقاتله كما من رينسا أبو طالب هي رينا النبي عليه الصلاة والسلام فهو يشير yana neman shawara ya annala yana ba da shawara mai ciwa shi sai na kun san ba kuma ta ba annabi ya nemi shawara da sai na a Usama da kuma sai na Ali na cewa me shawara su sai ake gaya ba ga abin da abin da sai na ya gaya annabi alaihi salatu wasalam shi sai na cewa annabi yayi ya ba shi Allah sai Allah la lam yubayyin alai yana ba da shawara cewa Allah ba zai kunta ta ba wa yasiru ma hada yana ba da shawara duk da haka kuwa bi tsaka kuji min aljariya na cewa ai ta mu tabbaci daga aljariya wato wannan baiwa ita wa barira kenan barira ai ka cewa idan ka tabbatar da abin da yake faruwa kan nan ai ya gaske ne ko ba gaske ba ka tura gurin a kirawa barira domin ka tabbatar maka bayani cewa suna tidai suna da suna iya gane cewa wata ta ɗau ciki ko wata ɗauka kawai daga kallo wasu da tijan bai wata Allah ya mutu musamman mata wallahi ko ta bar ciki ne idan ka ga ta tijuwa ta zo ga gida amarya in iya ciki ne daga daga Allah za su iya ganewa suna da wannan baiwa a gane ku wannan kuma baiwa ce kawai ta ba ce yau da gobe to sai sai na ne ce amma tambayi ba zai lafa idan har wannan abin da ake zargin na na aisha da shi gaskiya ne ai ta sani saboda haka yasma inna kalbu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam dan zuciyar annabi alaihi salatu wa sallam ta samu nutsuwa wa yastaqira ala qarari kuma ya tabbata a kan matabbata wa ma usama shi ko usama su dan zaidi wa yiri kuma bi kalbi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam eh shi abin da ke zuciyar annabi alaihi salatu wa sallam min al-wuti na daga kauna da ahadi ga iyalansa shi Usama da aka tambaye shi ya san cewa annabi yana kauna iyalansa da ya zo kawai sai ya ci wannan abu wata ake liqa'il lifira kuma yake nuna wahala yake wato tunani akan irin wahalhalin da suke wato cikin haɗarin raguwa raguwa aure raguwa aure abu ne mai ciwo saboda haka sai daga baya musamman kuma shi abu da ake faɗa kaɗin zirar raguwa aure da Allah ya ce in ya tafara ka yi gudun lahu kullum min sa'ati abin da malamai suke faɗa duk lokacin da za ka rabu da wace kar ka mani rasu kai kai zalunci a gaba kai aka zalunta to wallahi sai sai ta gani in ka sake kai zalunci kai ma kuma za ka kai to shi za ba ma a zalunce ka da kai ka zalunce ta an fahimta da kyau ko to shi za idan kuwa tsautsayi ne to za ka yana hadarin da ake shiga ana shiga wani hadari wanda yana da tsanani matuƙa malam suna yin maganganu da yawa a kai irin wannan bai yi bi ma ya alamu min tsararci ummin mu'mini sai yanzu yana ba da shawara saboda abin da ya sani na daga sarkin uwar mu'mini cewa tsarkakakkiya ce وكذب المبتلين الأفاكين بكتير المبتلين ما تكري الأفاكين ما تكريتا ما تكري فبريكريش ما تكريش ما تكري كرة كريا بدورة ولي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لافة الإحسان شوف أنه عليه الصلاة والسلام في لافة yana cikin lafa shine damuwa almalhu shine wanda yake cikin damuwa yana cikin damuwa ta dan adam idza ayyul kai da littafi igasatul lahfan ko igasatul lahfan Allah shi ne zai bakin ciki ko damuwa. Wa fi kalafin insan kuma yana cikin wannan damuwa da raɗaɗi alkalafi ne damuwa ko raɗaɗi irin da ɗan adam da yake bi domin a zama alaihi salatu wasalam mutum ne ba mala'ika ba ne. Duk abin da mutum ne sai dai kawai ya fi kowa da rada kuma shi ne masa wahayi. Amma ba su ba ga wani zama na iku ko da sau da haka mutum yake damun mutane shi ma yana damun sa. Yadda bitu min hadisi musara. saboda haka sai ina karfin gwiwa saboda zantar ku karfin zanzai wa min jahalatin jariya sannan kuma ya ƙara samun karfin gwiwa saboda da kenar da barira ta baya na cimitaci cewa sai ba ta da wani laifi laifin tsari ta ɗaya a ba ta ce gani ta bari akuya ta zo ta ci kawai laifinta wato wa kowace koyi zaɓi karfi yiwaji ubi malkau wanda zai fuskanci mutane da wannan dalilan guda biyu dalilin musafa da dalilin barira في المسجد عشان مثلا ويستعجل ممن نالوا عرضه حتى يدينا نما هنزلي سوى وادي لو كم هنزلي أكون وجه يتم تنسي يا لينا وجه يتم تنسي سكين جدانا أعرف أن النبي ولا ورمى أهله كما سكت يبيانا ورمى رجلا نيبو دلال المسلمين سنسكت يبو ونباع الله ليجي لكسيم ما تفعل مبيا فلا المسلمين لا يعلم عاد عليه من سوء ما تبصر ونيا زمان أبو مولي akan ka gwani bin ba asal ba ba wanda ya taɓa da wani abu kafin wannan abu da yan kashin su kai ba ba taɓa jin wani abu ko ta mummunan kalma a kan ba ya kama bai nan auku wani fadlar har hakan ya zama juna a kusa tsakanin auku wato da fadlar ma ya kawo min da na wuri wa ne fi masjid da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin abin da wato ya faru na ruruwar wuta an gane ko a cikin wato masallacin annabi alaihi salatu wassalam wa fi hadrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban annabi alaihi salatu wassalam ai mun san meye baro tsakanin Sa'ad bin Mu'az da Sa'ad bin Ubada wannan extension wasu da aka yi to shine saura kiran tsayyaki fahim wa yajuzu hada al-jawu alladhi kana yuzanna lil jama'a wato dai zanto hakan yana girewa da wato yanayin da kana izallar jama'a wanda yake lulfa da mutane irin yanayin da mutane suke cikin al-muslima wanda suke musulmai biya da matsalatin gariba a cikin wannan yanayin bako bakon yanayi da suka jira wa kan kuli da kuda da mulkiyada kuma ya zo wato ya tauye ya kabbare wato karfin jagorancin da suke da shi wa ya hudu hada bi nafsi rasul sallallahu alaihi wa sallam haka kuma ya karkaɗa cikin zuciyar annabi alaihi salatu wa salam wa nuru alladhi akada an yusibahu la yura lahu dari da kuma hakan da ya riga ya saba wato yana dosara lokacin da zai dosar da shi hanya fa idza huwa yanhawu ila aisha sai ga annabi alaihi salatu wa salam ya tafi gurin na aisha nasiha akan kan ta yusari wa ibada kullullah yana tattauna da ita dangane da abin da mutane suke faɗa ka san kwaya da abin ya kai inda ya kai ويسلك منها yana nema daga gare ta iyar bayanin shafin mare yana cewa ki mun bayani warakacce wanda yake mai kubutar da mutane yi mun bayani wa inda ma ta filin alam ila sirwatu yayin da raɗaɗin ya kai kololuwar ta kuwa ala sannan a wuta wannan misalin ya ta'addabu alaihi rabbu sai Allah ya sauke ya sauke ya sauke ta mata bayan abu ya kai sun zama da kolon ruwa an shiga tashi hankali sai Allah ya sauke ta mata kuma da ya ta nazar alquran fi bara'a ta aisha sai ga Allah ya sauka da bara'a da aisha tun daga inna alladina ja'u bil ifki عقبة منكم لا تحسبوا خيرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم har zuwa wa laula fadlun lahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ghafurur rahim aya goma cir aka dauko wato dan a dauko ta mu nawa as-siddiqa bi bara'ati aisha as-siddiqa dangane da bara'an da aisha tarkakakkiya wato sannan kuma a tsahira me gaskiya kai a tsahira tarkakakkiya wa bara'ati baitin nubuwa da kuma hukutar gidan annabta a tsayin tarkakakkiya a rabi'a madaukaki wa yaksifu almunafiqin Allah kuma ya sa aka yi walƙiya aka ga munafikai aka yayi Allah yana haƙo haka ne wanda suka kawo wannan labarin wa yasumu tariqal mustaqim wato lil jama'atil muslima sannan kuma aka zana hanya wacce take mai kakkiya ga waɗanda suke musulmai na kwarai shi muwaja ta mutuna hada sha al'azim wajen fuskantar irin wannan al'amari mai girma cewa ga abin da aka zana abin da biji ne daga yanzu da kan misali na lafiya duk wanda aka za ka ce ma ya kaza to matakin farko ka ba da intanet din ka launa shi da ne a turo dan nan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ikum mubin ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم duk wanda aka zo aka ka san mutumin kirki ne ba da generation din ka kawai ka ce a ba kai ba ina da ya tabbata sai kai mara addu'a to Allah ya shirya da dai ba haka muka san shi ba mu kuma Allah ya kiyaye haka ake yi ba sai dai da yake ba amma mutum da tafiya ta ce baya kunyar Allah baya kunyar annabinsa to wannan wani hukunci ne daban da zalla muwattaki wa tafi hasir wa halu bi'ata fiskal mujahid wannan dama ko dan cewa kai jin kunyar mara kunya ba a tare har fadakarwa za ka yi to a kiyayewa da domin baya kunyar Allah wannan ba ka da matsala a kansa amma wanda aka yi ya tabbata cewa baya irin wannan tsautsayi ne kamar yadda wanda ta faɗa kun ga gabidiya da mai mutanen kirki ne duk tsautsayi ne ya kai su kai sana wallahi duk tsautsayi ne dan ba ka taɓa ji a tarihi an cewa ɗabi'a ce ba tsautsayi ne isa da kai abin ya dame suka kasa zama suka zo su gaya annabi kun fahimta amma ba irin matasanmu da wani zai je zai zai zo na gaya abokansa ko ba ka ce ba zai zo yana gaya mu cewa kaza kaza wanda muka zauna da shi a sajin a ɗakin mu ɗaya a kan shi idan ya je yanzu ya dawo ba ka tune ne sai ya faɗa cewa ya shi yanzu tajin nan suna ya yi kala ya kai saba'in da wani abu kuma abin da ya dame ya kuɗe mata shi to kayan irin wannan shine a zaba ne da su da yake cewa Allah yana gafarta kowa amma wanda al-bidai wanda ne ku tura fito da Allah cewa na yi jin tuka yawon da zafi abin da kake gaya wa Allah ke wanda ka ga yalle biya ku ya to yana jin cewa ba daidai ba ne haka ne ko wanda ya ku ya to yana ya yi cewa ba daidai ba ne wanda ran zai daida amma wanda zai zo faɗa to ya rage Allah to so da haka ma da ga mutiya mutanen kirki ne to sai ne kai su wannan matakin sai ki to an zala bara'at aisha wato zauta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min fawqi sab'i samawat qur'ana yutla ila qiyam as-sa'a wa ne mutum an zara ko kunzila an saukar da kukutar na Aisha an saukarwa annabi alaihi salatu wasalam shine an zara bara'a da Aisha zautu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an saukarwa wato wanda yake da kule a cikin wannan to yasa kamar yadda muka faɗa duk gaba ɗayan su za ka tsautsayi ne ya kai su ba wai ganganci ba ne tsautsayi ne fitowa mutum wato ya bayyana saban da yi to ya ba ku saban girma a gurin Allah ko wala ka wani dai bane an san kowa annaba ne da zo sunan ku fitan na na ya mai bauki sama ne samawa daga saman sammai bakwai qur'anin yutla ila qiyamis sa'a qur'ani ne da ake karanta shi har zuwa kiyama har zuwa kiyama saboda haka kada wani ya zo wannan qur'anin isa muke fara wanda yake isra shari'a yake zargin na Aisha da wannan ya san cewa ayoyin Qur'ani ne suna da su ko shakka ba wata kai ko kwanto wajen kafin da ya kafin domin ya kare da ayoyin Al-Qur'ani ayoyin Al-Qur'ani sun wanke na Aisha sun ce wata yi wannan abun ba shi kuma ya ce tare abin da wasu ke faɗa kenan saboda haka ba daidai ba ne wa fadaha nifaq wal munafiqin dan Allah ya kuma kunyata munafukai da munafurci da munafukai wakan ya fata sharrin sharri sannan kuma ya yaki sharrin fa wailul liman adal mu'mini azaba ta tabbata ga wanda ya cutar da mu'minai wa wailul thumma wailul sannan azaba ta tabbata ta kuma tabbata ko ne ya kara tabbata ga wanda ya cutar da liman adal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ga wanda ya cutar da annabi da sahabbansa wane mutum wa wailul liman adal aisha azaba da gode ya tabbata ga wanda ya cutar da rana Aisha radiyallahu anha fa innahu mukazzibun bi kitabillahi ta'ala kun ji ko domin ya karyata littafin Allah wanda yake na rana Aisha dai wannan abin yake ci gaba da yadawa kamar yadda yake a cikin sun karyata littafin Allah walau qadimat alquran kulluhu da za ku ji alqur'ani gaba ɗayan sa wa fatatta amma wa adadi al-usta ka kuma yi bincike akan abin da aka yi wa masu sako wato narko da shi aka ce duk mai sabo za a ma azaba kaza lam tara Allah qad kallaka fi shay taklibahu bi isti'aja ba za ka taba ganin a wanda Allah ya cikin sarki ya kaurara wato yin azaba da fiye da ajin da aka yi da na ita kuma karanta ayoyin ka gani har kowa da ba Allah ya rika a cikin ayoyin ya rike kuma Allah an ta hudu da musulmi abadan in kuntum mu'minin a mafahumar mukhalafa an kuntum ghairal mu'minina za ku yi ta yin kenan ko in kuntum ghairal mu'minin aka za ka yawa innal ladina yuhibbuna an taqiya al-fahisha ga kinan ayoyi ko ina za ka da zarku saboda haka shine ma da yake cewa inda aka ɗau Qur'ani gaba ɗaya ba za ka yi da aka yi haka ba da sai yake cewa kuma wala anzala min al-ayati qawari'a sannan kuma ba a saukar da wasu ayoyi masu kwankwatar zuciya ba shi alkawari jami'i ne na alkari'a alkari'a shi ne Allah yana rantsuwa da kwankwatar zuciya ita ce alkiyama to alkawari abubuwan da suke taɓa zukata almasunatu bil wa'idi shari wanda suke sike shi za a iya kiran ta a sha ko wanda suke sike da wato narko mai tsanani wanda kabil balik da kuma hukuma wanda take mai isarwa والذكر العليم لكما واتو tsawatarwa wacce da take mai karfi wacce azabi mata kawar min zali da kuma girmama duk wanda girmama laifin wanda ya hau irin kan wannan al'amari wacce zamu ma aqdama alai da kuma tsoratar da wanda ya hau kan laifi irin wannan ma anzala fihi ala turukin mukhtalifa irin abin da aka saukar akan narkon wayan abubuwan abu da hanyoyi mukhtalifa mukhtalifa daban-daban wa taliba muftina da kuma usulubi waɗanda suke ababen jarrabawa usulubi hanyoyi daban shine waɗanda suke muftina wanda suke ababen jarrabawa kullu wahidin min haka bi sibati ko wanne daga ciki ya yi tara ko banda ya yi tara walau lam yanzil ila bi ayati salata ko da ba saukar da kowace aya ta yayin nan guda uku ai sun isa innal ladina yarmuna al muhsanati al mu'minati al ghafilati lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum azabu kaga Allah ba ku zarge shi wanda suke dibon mu'minai al-mu'minat al-ghafilat wanda suke rakkana duwa ko komai ba lu'u Allah ya tsine musu azaba duniya da lahira kuma Allah ya musu azaba mai rafi dan Allah ba ku zarge yace yawma tashhadu alaihim ko ko af'alatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna ko yaktubun ya'maluna يوم يدين يوفيهم الله هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين تيتي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون سؤالي مبرؤون مما يقولون سنة عائشة kuma tattu ne dangane da abin da ake faɗa lahum maghfiratun wa rizqun karim akwai gafara a tare da su da kuma arziki babba to shine ma da yayi kotin ayoyin alayhi abin da Allah yake nufi innal ladina yarmuna al-muhsanat hakika da suke diba ga tangakkun mata ku tuni hadisi na bukari da muslim da annabi yake idan mutaba'an mawdikat ku ke abubuwa bakwai masu halakar da mutane ai al-mawdikat shine al-mawdikat sai yake to a shirku billah wa sir wa qatl an-nafs allati harama Allah illa bil haqq wa qadab wa akl riba wa akl mal al-yatim wa qadab al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat ko wa tawalli yawm al-tahqiq su ne guda bakwai dama an bambanta ba. To saboda haka azabul mu'minat mu'minat zatinat ni ba ka tankar biyan mace yana ci abubuwa ba ta haka ba. Kawai suka ga wata ta buru ta da hijabi kawai kace wa zan bani kuke yi. Ta za ka gani. Iya wannan kawai ba baka san da ba kai goma ina ka da Aisha kuma. Idan kai wannan ka ci ba ka cikin alakaku. To ina kuma ka da Aisha. Wallahi ne wannan ba na gani dan wuta lamba ɗaya mai tafiya irin wanda yake gaya wa ana aisha irin wannan kalma Allah ka wuta ne da nassin ayoyi domin Allah ya faɗa ka kare ta to da haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to shine Allah ya ce Allah zai musu ara azaba mai radadi yawma tashadu alaihim alfinatu ranar da wato harasan za su yi da kansu eh hakkin kowa sai ya faɗi me ya faɗa a kan nana ita me ya faɗa a kan wata mumina da hannayensu da ƙafafuwansu don gani da abubuwan da suke aikatawa sai Allah ya ce rana ce da Allah madaukakin sarki wa fihimul lahu dinahum al-haqqa Allah zai tsika musu addinin su na gaskiya wa ya nuna za su san cewa annallahu huwa al-haqqul mubin illa Allah shine al-haqqu wanda yake wato mai gaskiya al-mubin kuma wanda yake bai bayyana al'amura a fili sai alkhabithatu lil khabithin wuce shi ne karshe amma ne a jihar alkhabithatu lil khabithin mutumin kirki yana auren mutum ne kirki abin ne ne don kuka ce na na sha mutuniyar banza ce wa kuke zaki annaba ne ta domin Allah ya gaya wa wato kowace kwalya abokin wato gurbin da take yi in ne kace annaba ne sala na sha ba da wannan fita ko babban malami ka kalla kace wanda ke babban malami ne amma wata sai ka kace to shi kake zaki ko shakka ba mu shi kake wallahi ko ni almajiri yanzu ka kalla kace mata ta ba mutu ne kirki ba ce to ni kake to kuma ina ga annabi alaihi salatu wasalam ina ga shi sai ne la kafaniya hadisan lalle kuwa da wannan zancen ya isa sai ne ja'ala al-qadfata mal'uni في الدارين ملعونين يقعون عتابا معدولين وكسكرين ملعونين في الدارين ما تين ونقل وفي الله يسن ياسو ملعونين إلى النون إن واجو في الدارين أكيد يجو جميعا gaba ɗaya ana nufin duniya da lahira duniya da lahira da tsinan nuni bai tsinuwa da lahira ya kaji tsinan ne a nan duniya a lahira ba kuma tsinan ne ya ke nufi da tsinuwa a lahira shine alfarudu ala rahmatillahi ta'ala an da mutum daga rahmar Allah shine tsinuwa وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة فنكما يا يدع أوات القول إلى عذاب مرعي الآخرة وعليهم أمثل القول إلى عذاب مرعي الآخرة وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم هما هاتيهم لكبابون da kuma hannayensu za su ba da shaida ta shaɗu alaihi za su ba da shaida a kansu bi ma a kau dangane da abin da suka yi kirkira wa ba a tau kuma suka kirkira a yau akwai suka yi karya a ɗinku shi ne a kau wa ba a tau rubutan shi kuma kiri a wani da mutum bai san hawa mai san doka ba wa an dau biwafi da za a rubar hakan da biyu ma da ƙarin sannan kuma ana ɗaukakin sarki zai cika musu sakamakon su na gaskiya a da biyu ma da wanda suka tattata ne kuma da yake durusun wa'iwa da rasai da ababen lura تبدأ السيدة عائشة رضي الله عنها من الحكمة كبتر نانا عائشة ألا كان عمسي دارجا قالي بقرآن يتلى إلى آخر الزمان da Qur'ani da ake karanta shi har zuwa tashi alkiyama a shi nan da yawa malamai sun haka ɗaliban ilimi da mutane sun haka ce sun san gurin na biyu Allah ya hikimar Allah ta'ala hikimar Allah madaukakin sarki duk da ba Allah madaukakin sarki ya hukunta ta ne na cewa an yamza ga alkhaira mun khaira min sana ya shar wato na yawan zata alkhairi hausawa min gibi ya tuka wasu alkhairi hausawa su gibi da za a kawo wani shar da za a musu وقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق حقيقة جرب iyalan sai da abokan ta kasance radiyallahu anhu bi hadisi kisa khairan law dan gani da wannan tsakin da aka yi musu sai zama alheri a gare su dan ka ji an ƙara kamba ba an ƙara fito ai su ka taba lahum al-ajru al-azim kuma Allah ya rubuta musu lada mai girma ala sabri ma saqul da suke wata daya ko kowace imani da karfin imani kana da lada ka tabo sharran lakum domin Allah ya kar ku yi tsammanin sharri ne a gare ku bar kuwa kai da domin alkhairi ne a gare ku haka Allah ya na uku a hirsu ala sama'atul mu'mini wato kwaɗaitarwa a wuta jin mu'minai wa ala husn islam dan kai ne da abin da mu'minai zai ji da kyakkyawan da doki ma bai da a tsakanin mu'minai duk wanda aka zo ka ba da cewa ba kai da ba kai قال تعالى لولا إن سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الله يتدم إذا تبوك دي وكو المؤمنين ماذا لماذا واتو كيكاون بتوبة وقالوا هذا عشق مبين وكفيكم وانا kira ne babba ba na hudu takzibul qa'ilina bil ifk karyatawa al qa'ilina wadanda suke wato masu yin magana da wannan kira eh karyata wayannan masu kirkiran magana Allah ya kare da Allah ya ce laula jabu alayhi bi arba'ati shuhada dan bai za su zo su hudu ba fa idan fa in lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda lahum qawmul kafirun in har ba su zo da shaidu ba to a gurin Allah kuma ka shaida ne har Allah ya ka shaida kuma su zo da shaidu ba su zo da su ba na biyar wujubu tasabbut min al-aqwal wajibi ne ka bibiya ka tabbatar da maganganu kaula na kire ha kafin ka yada wa ta'qudi min sihhatiha kuma ka karbaba wato ingancin magana authenticity kafin ka yada dan a zuwa sai ka kike cewa wallahi shi ne a gurin kire da wani da ana magana a'a duk maganar da muka ba ta fata da ita shi za ka zama ɗalibin hadisi na gaske to ba za ka yarda da jita jita ba don za ka ka'idar hadisi sai an samu mai abubuwa biyar awwal wa sahihuwa wa matta sana isnadu wa rabi sharra aw yu'ad yarwi hadithun zabidun an mithlihi mu'tamadun yudarti wa nafli to kan ke wannan wallahi ba ka kai da jita jita ba ana magana ka ji aiki ne wane mutum ɗalibin hadisi baya haka domin shi ya tabbatar da magana zai ke cewa kuma asali walau la yastami'tumu Allah ya ji dan bai da lokacin da kuka ji kuntum ma yakunu lana ba ku ce ne bai ga dace da mu ba an ka kallama bi hada yi magana da irin wannan subhanaka sarkiya ta baka gare ka hada ko ta zarabi ne da ku ce wannan kira ne babba ba me yasa annabi an sha'at al-fahisha bainal mu'minin hadi abdaya al-fahisha tsakanin mu'minai Allah ya ce inna alladhina yashkuna an tafiya al-fahishatu bil ladina amanu hakika wanda suke su wato ziyada da baja a tsakanin da suke yi wani lahu azabun alim fi dunya wal akhirah akwai azaba mai tsaddadi a akan a duniya da lahira Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya yana da ku ba ku gani ba na bakwai al-haqqu ala nafaqati ala al-aqarib wa ila qaru kwadaitarwa a kusantiyar da makusanta ko da a ta'u ko da sun saba ba ko da sun saba ba yan uwanka kar ka dauke ke da su dan gane da wa mitsa ko kai da ruwa wala ya ta ulul fadl minkum wa sa'ati ani wa ulul qurba wa yatama wal masakin ko wal muhajirin fi sabilillah wa ya'fu wa yasru ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shine ayatin da zoka kana sai na fa mitsa na takwas bayanin sunnatin man sunnatun min sunan illahi jariya bayanin wata sunna da sunnonin Allah masu gudana a fil kauni wajen kasancewa waliya Allah dan yibi ita ce wata take nuna cewa lalle tsarkaka ya ja'aluhum Allah min nasibi tayyibat Allah ko kike sarki yana sanya su a cikin wato rabon waɗanda suke tsarkaka wa tayyibat ya ja'aluhum min nasibi tayyibi kuma tsarkaka wato mata su Allah yana sanya su a cikin rabon waɗanda suke wato tsarkaka maza abin nufi kowace kwarya da abokin gurbin da shine ayat da muka ji alkabisa sun yi kabisi lallai waɗanda suke munana sun tabbata mata sun tabbata ne ga waɗanda suke munana masu laifuka kenan masu zunubai suna tabbata ne ga waɗanda sun fi dacewa ga waɗanda suke wato masu laifuka maza wal khabithuna lil khabithat haka nan masu laifuka maza sun fi dacewa da masu laifuka mata wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat haka nan su ma mutanen kirki sun fi dacewa da mutanen kirki maza mutanen kirki maza sun fi dacewa da mutanen kirki mata ulaika mubarakuna mimma yaqulun wayannan da aka gaya ba gaba ɗayan su Allah haka kucin sarki yace mubarakuna sun kubuta mimma yaquluna dangane da abin da ake gaya musu lahum maghfiratun wato gafara ta tabbata a gare su wa rizqun karim da kuma arziki babba na tara ja'at ihnatul ifki mudawiyatan ala hikmatin ilahiyya wato jarrabawar kariyar da ta zo ne a kunshe da wata hikima daga Allah a lokacin sarki ita da fatu wata manufarta shi ne ibrahim shafiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam a fito da girman annabi alaihi salatu wasallam a fili wa izahariha safiyatan kuma a fito da jibili a sarkake mumayyazatan an kulli ma kaniyar da yadda bi su bi'a wanda zai kukuta zai kukuta daga dukkan abin da zai iya takuna da wannan nasabar ta annabi alaihi salatu wasallam walau kana alwahyu amran zafiyan da sai wahyi wani al'amari ne na zafi kadai gaira mufasilin wanda ba a rarrabe da ba shakhsiyar da rasul sallallahu alaihi wasallam daga shakhsiyar annabi alaihi salatu wasallam lama aka rasul sallallahu alaihi wasallam tilka mihna da annabi alaihi salatu wasallam bai rayu cikin wannan jarabawa har ta tsawon kwana 30 ba an za a rabba shari'ar rasul sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da bakariya dan adam dan adam takar annabi alaihi salatu wasallam ta bayyana wa rubuwati da kuma annabtarsa fa inda ba a sama da wahyu اللبس الذي دار حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها wato lokacin da wa'ayi ya yanke suke tafiyar da tsadi allazi dara haula ummul mu'mini wanda ya gudana tsakanin ta gefen unguwar su da yana ya kara mata ita adatil miyawu ila majariya baina hawa baina rasul sallallahu alaihi wasallam sai rabdu wato adatil miyawu ila majariha sai ruwa ya koma magangararsa wannan karfa kare tsakanin da dawa annabi alaihi salatu wasalam kamar ana da sai aka samu rashin jituwa tsakanin da annabi alaihi salatu wasalam wa fariha al-jami' bi hadhihi natija bayan abubuwa sun warware ko sai gaba ɗaya mu'minai suke farin ciki dangane da sakamakon da aka samu ba da tilkal mu'anat al-fasiya bayan an samu wancan wato rashin jituwar wanda ya yanke kauna tsakanin mu'minai wadanda zalika ala haqiqatil wahyi haka yake nuna lallai wahayi tabbas ne kuma gaskiya ne wa anna al-amra law lam yakun min indillahi ta'ala kuma al'amari ba ta daga Allah yake ba gaba daya la baqiyat rawatib al-mihna fi nafsi rasulillah sallallahu alaihi wasallam da wannan manya manyan tirakun jarabawa sun tabbata ga annabi alaihi salatu wasallam sun tabbata sun dade bi sifatin khassa wa sifa wa take ke gaskiya ولا يعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة ko kaɗan ba ma ta da baya don gane da kai ko motinsa tare da iyalinsa annabi alaihi salatu wassalam Allah kara mata yadda wa haka na sha Allah an ta kuna hasilmina haka nan Allah ya zo wannan jarabawa ta kasance dalilan kabiran ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani dalili ne babba ta sani da annabta annabi alaihi salatu wassalam saboda haka wannan wato abu da ya faru ya sauka ne saboda abu da wani ƙara fito da daraja annawa ne ta zo sara da kuma ta iyalinsa da gidansa ya samu baka ya kamata ku fahimta da kyau ba an kawo ne don a tura ta wata na kuma ana ya ƙara sa a yi walƙiya munafukai su fito fili a ƙara ganin wannan su ne ɗaya daga cikin hikimomin da ya tabbata a nan ina ga saboda wani sosiri da ya ɗan taso kuma dama shi ne ƙarshe inda za mu tsaya ina ganin ya Allah ta'ala sai Allah ya kai mu bayan sallah za mu tashi kan gazuwar lubudaiya muna fata Allah madaukakin sarki ya haɗa ma cikin lada gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya za mu shiga cikin wannan azumi lafiya kuma Allah ya samu da cikin wannan da za a yanka muna da kowa gidi da sunayen sa kyawawa duk alkhairin da za a samu a wannan wata Allah ya samu da cikin wanda za su samu muna da kowa gidi da sunayen sa kyawawa wannan da suka mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara mu kuma da muke da rai Allah ya kyauta namu zuwa Allah ya zama da kasar mu lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a وعلم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متوسلا علينا فلا ضل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
an yi mun bugu
لا ولا لا تستطيع